أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أمت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تعويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة منا ونحن عصبة إن عبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تعملنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأخاف أن يأكله الذئب ونحو أنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن غصبة إنا إذا لخاسرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين وأبدل الصلاة وأتم التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته muna ashirin daidai ga watan takwas watan sha'aban wata na takwas a cikin watanni na addinin musulunci idan ka dauko daga sama al-muharram safar rabi'ini al-awwal rabi'ini al-thani jumada al-ula jumada thani rajabun sai ka zo sha'aban wata na takwas a cikin watanni na addinin musulunci yau muna ashirin bai wuce kwana ashirin eh, kwana goma ba ko kwana tara mu shiga ramadan kenan muna ashirin ga watan sha'aban shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijira ko mu ce ƙaura ta farin jikada fiyayye a cikin halitta ba a yi kamar ka ba a cikin halittu kuma ba za a yi ba bin ka bin Allah wanda ya bi ka ya shiru shekara 1444 ƙaura ta farin jikada daga birnin makka zawa birnin madina wanda ya da sha biyu ga watan uku haka ne ko? shekara dubu biyu da ashirin da uku miladiya. Allah, wanda sai ya so ake, fa'alu lima yurid, mai cikakken mulki, bai aihawa ba a yi shi ba. Mai sarrafa bayinsa Allah subhanahu wata'ala yadda ya ga dama, cikin ƙaddarawarsa da cikakken mulkinsa. ya sake mayar da mu wannan majalisi wanda muke gabatar da darasi na musamman a wannan makaranta tamu madrasatu a sheik usman bin fodiyo da magaran niger wadda take cikin unguwar sabon gari bangaren yada kwandai kusa da gidan tsohon gidan Alhaji Hamisu Adamu Kwano rahimahullah. Allah wanda sai ya sawaki. Da lokacinmu ya yi, da kafin wannan yini ko wannan safiya da ya karɓi rayuwa. Ƙila ya jinkirta mana ne don mu tuba zuwa gare shi, don mu koma zuwa gare shi. kila ya jinkirta mana don mu samu abin da zai kusantar da mu gidan aljanna ya shigar da mu gidan aljanna ila don mu samu abin da zai nisantar da mu daga wuta wannan cikin mulkin Allah ne a cikin wannan darasi namu cikin littafinmu na addinin musulunci ɗaya daga cikin littattafanmu mai sunan usulul iman fi daw'il kitab wa sunna na babban malaminmu a sheikh dr salih bin abdul aziz rahimahu Allah ya yi wa ilimin shi albarka mu kuma Allah ba mu ikon aiki da abin da ya tabbata a cikin littafin Allah alƙur'ani mai girma ya ba mu ikon aiwatar da abin da ya tabbata a cikin sunna ingatatta kurakuran malam Allah ya kankare masa yan uwa musulmi kafin mu shiga cikin wannan littafi namu mun kan faɗakar mu motsar mu tunatar domin waccan ta gyara ni in gyara kai ka gyara a gudu tare a tsira tare bisa ga ƙa'idar wa zakir fa'in na zikira kuna da aya to bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين
Allah tsarkakken sarki maɗaukaki, bai haifa ba ba a haife shi ba, ba shi da makamanci, ya ce wa zakir, tunatar, faɗakar, motsar, fa'inna jikira domin ita tunatarwa da faɗakarwa da motsarwa tamfa'ul mu'minin tana ba da amfani ne zuwa ga masu imani. Allah sai ya mayar da kai asalin halittarka ya ce bin halicci mutum da aljamba sai dai don su yi mini bauta ai liwahidon sai don su kaɗe ta Allah wannan shi ne asalin halitta ta asalin halittarka ba ka zo bane da neman matsayi eh a ce ku ne masu matsayi a'a ba shi bane eh ba ka zo bane don ka tara dukiya a ce kai hamshakan mai kuɗi ne a'a ka zo ne don bautar Allah don ka bautawa Allah a cikin bautar Allah sai Allah ya shimfiɗa maka hanyar da zakka ci abinci da zakka yi ƙwadago ka yi aiki ka yi sana'a kakka zamanto Allah ba ku mu samu samun naku shine namu in kun samu mun samu mumuni na kwarai ba a yi shi rabu ba ashe na zo ne don in bautawa Allah Allah ya halice ni don bautarsa haka nan aljan Allah ya halice aljani ba don komi ba sai don ya bauta masa sai Allah ya ce ma uridu minhum min rizqin ba ma nihin wani arziki a tare da su su ba mu wani arziki a'a wa ma uridu an yutimun Allah baya nihin su ciyar da mu ka gane inna Allah shi Allah tabbas huwa razzaqu shine mai cikakken arrazzaq mai arzitawa zul quwwati ma abucin karhi matinu wanda yake matambaci ka tunatar tunatarwa tana amfanuwa ne zuwa ga masu imani shi yasa ake tunatar da kai zina haramci sata haramci yaudara haramci hasada da bakin ciki da keta da annamimanci da kyashi haramun ne ka gane masu imanin nan idan ana karanta musu ko an tunatar da su ayoyin Allah zukatansu yaya suke ko kuna da aya إنما المؤمنون الذين
ونفسه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم
ka gane dan uwa lalle su mu'minan nan masu imani na haƙiƙan wanda sun kaɗe ta Allah a cikin tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya da tauhidul asma wa sifat in ana karanta musu ayoyin Allah wajilat qulubuhum zukatansu sukan ji tsoro zukatansu suka girgiza zukatansu suka raurawa idan ana karanta musu hallo ayoyin Allah zadatum imana sai imaninsu ya ƙaru ashe da tunatarwa ne imaninka imanina imaninki yakan ƙaru da sauraron kalmar Allah ne Allah ya ce kaza in yi ƙoƙarin aiwata Allah ya ce in bar kaza in yi ƙoƙarin bari idan ana karanta musu ayoyin Allah sai ta ƙara musu imani imani na ƙaruwa da aiki na gari imani na raguwa da saɓon Allah wa ala rabbihim yatawakkalun siffas waɗannan masu imani wanda yayin da ake yi musu wa'azi ake yi musu nasiha ake ce musu wani gyara kayanka gyara yawanka ta duniya ishirin tsayuka gaban Allah subhanahu wata'ala wa ala rabbihim yatawakkalun ga Allah ubangijinsu mai kyagen halittarsu wanda ya kage halittarsu ba ya taba ganin ta a wurin wani ba gare shi ne tawakkaluna suke dogaro suke dogara in dogara ga Allah dan uwa musulmi kame da al'amarinka zuwa ga Allah wake badawa Allah wake hanawa Allah wake ɗaukakawa Allah wake bada matsayi Allah wake karɓewa Allah wake ɗaure shi lafiya Allah wake warkarwa Allah subhanahu wata'ala ga Allah ne suke dogara mummune da gari kenan siffarsu ta gaba a gulguje alladina yuqimuna sala sune wanda suke tsaye da sallah dan uwa musulmi mai saurari na ko mai kallo na ka shiga cikin bayin Allah masu kokarin tsaye da sallah kad aflaha almu'minun alladina hum fi salati khashi'un mu'mini sun samu rabo tuntuni na gidan aljanna su ne waɗanda mi alladina fi salati wa khashi'un waɗanda suke samun nutsuwa a cikin sallolinsu waɗanda suke samun jin tsoron Allah fa iza ateta ila salati fa farik qalbaka min ad-dunya wa ma fiha wastajil bi muraqabati maulaka alladhi tusalli liwajhihi wa atqin anna salata khushu'un wa tawadu'un ɗan uwa musulmi yayin da ka je cikin sallah ka wahintar da zuciyarka daga komi in ba Allah ba ka wuta komi na duniya fabarin kalbaka ce minar duniya wa ma fiha ka mai da hankalinka zuwa ga Allah mahalicinka kana muraqaba ne kana ganawa ne ga- da Allah subhanahu wataala ana irgazi a makaranta a ce ina ne mutum yake tattaunawa da Allah ina ne mutum a duniya yake zance da Allah shine musulmi a cikin sallah to siffar bayin Allah nan dai wanda ake karantar da su ake tunatar da su ayoyin Allah imaninsu ya ƙaru su dogara ga Allah suke tsaye da sallah kuma wa mimma razaqnahum yunfiqun da abinda muka arzuta su ne suke ciyarwa yau dan uwa musulmi daga cikin aiki mai wahala sai ka dage ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha ibara ta dukiya ta cikin ibara mai wahala gashi da magana yana tunkaro mu Hmm? ana so a yawaita ibada ta dukiya a cikinsa a ciyar a tallaba a agaza wata ne in Allah ya kai mu rayuwarmu cikinsa wanda yake da farala da limkalada to sufan mummunan nan dai su ne suke ciyarwa daga abin da muka arzita su sai Allah ya ce ula'ika wancananka da muka zana waɗancan masu wannan siffofi da Allah ya zana maka ka saurari irin tanadin da tattalin da Allah ya musu da ajiya da Allah ya musu ta musamman ula'ika waɗancan kinnan dai in ji Allah homo da mu'minuna haƙa sun samu wata wani kashe mai tsadar gaske su ne mune na gaskiya shin ina ciki shin kana ciki a sai mun gani tuba aikinki ya nuna ko aikinka ya nuna su ne mummune na gaskiya wannan wadda ga Allah ne Allah ce ula'ika humul mu'minuna haqqan waɗannan da muka zana masu wannan suffa a karanta musu ayoyin Allah zuciya ta raurawa ta girgiza a karanta musu ayoyin Allah imaninsu ya karu su dogara ga Allah suna tsaye da sallah suna cewa masu wannan siffar in ji Allah mahalicci na mahalicinka ya ce waɗannan su an mummune na gaskiya ga tanadin da Allah ya musu lahum darajatun suna da darajoji ɗaukaka ta daraja ba ɗaya ba biyu ba uku ba darajat Allah ce darajoji lahum darajatun na gare su darajoji a wurin Allah me ya za- me ya ja musu wannan wannan siffar da aka tsara in kana ciki i kokari ka rike haka kwanta da in baka ciki yi ƙoƙari ka shigo. Inda rabbihim darajar mai basin wanda ya ce suna da ita tana nan a gurin shi ne Ubangijinsu, inda rabbi suna da darajojin mai ba darajar Allah Ubangiji shi ne ya ba su wannan daraje. Eh, shi ne ya ba su wannan matsayin. Eh, ka gane. lahum darajatu zai ce inda rabbihim ana gurin ubangijinsu Allah subhanahu wata'ala bayan haka wa magafiratun da samun gafara sun samu gafara daga Allah wa rizqun da arziki kuma arzikin karimun mai girma shine gidan aljanna wannan kaɗan ne daga cikin siffofin muminai waɗanda ake karanta musu ayoyin Allah. ‘Yan uwa musulmi, ku gane ‘yan uwa masu tunatar da mu Allah ya ce, manzan Allah salama ya ce, cikin alƙur'ani mai girma da suna ingantatta, ashe masoyanmu. Ka ji wa'in suna karanta mana waɗannan ayoyin, idan muna saurare muna ƙoƙarin aiki da su, irin tanadin da tattali da ajiya ta musamman da Allah ya yi mana. a dalilin an tunatar da kai ayar Allah. Ka ji tsoron Allah, ka dogara da Allah, ka mai da al'amarinka zuwa ga Allah kake ƙoƙarin yin sallah. Kai ƙwarin ciyarwa khalisan lillah dan Allah subhanahu wata'ala kake ciyarwa ba dan a ce ko masu ciyarwa ba ne ko masu kyauta ashe tunatarwa tana da amfani fazakir fa inna dhikra idan ba kuma ci ba ku bani ita
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم to من همزه ونفخه ونفسه
mhm fazakir فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى tunatar fadakar motsar inna fatid dhikra tabbas tunatarwa tana da amfani eh tabbas tunatarwa tana da amfani wake cin moriyarta daga rabasarta daga da- daga rabasarta sai zakaru man ya khasha asanni mai tsoron Allah yakan tuna yau astu ɗan uwa musulmi yau in kana wa'azuwa ka wa'azu in baka wa'azuwa hoto sai mu ce Allah ke sai ya zakaru man ya khasha asani mai tsoron Allah yakan tuna ya wa'azu gani da wani aka ce ya ishi wani tsoron Allah in kina wa'azuwa ki wa'azu sata ƙarya yaudara annamimanci hassada da bakin ciki da zuwa gurin boka da zuwa gurin dan tsubbu da zuwa gurin mai buga ƙasa ha wallahi in kina wasu wace wasu tun da wuri tun dare bai miki bin jimalan bahaushe sai ya zakaru man ya kasha asali mai tsoron Allah yakan tuna yau astu manzon rama alayhi salatu wasalam yace ballighu anni walau aya ka isar da sako na ko da aya ɗaya ce ka sani aya ɗaya tak in ka santa ka san ma'anarta ka san abin da take karantarsuwa ka san abin da take faɗarkarwa to yi ƙoƙari maza ka isar da ita hadisi ɗaya ka sani ka san ma'anarsa ka san abin da yake karantarwa ƙarƙashin fahimta ta sarrafe sale mazan jiya mummunai na- na farko kenan tun daga sabaya zuwa tabi'ai da tabi'i tabi'i ashe yau 'yan uwa musulmi mu ƙara godiyarmu ga Allah da ya arzuta mu da malamai na sunna malam ashek abdulhamid adalim ya ce maka waye sa'alar ulama waye qatadiyya bil muttabi'ina sai ce mi li sunnati muhammadin sallallahu alaihi وسلم
fa inna faqihan wahida متورعا ashaddu على الشيطان من ألف عابدين Allah saka mana da alkhairi Allah ya wa ilmin mu albarka آمين Allah ya taimake mu آمين Allah sa alqur'ani ya cice mu آمين Allah subhanahu wataala ya shigar da mu gidan ni'ima آمين ashe malamai masu karantarsuwa masu wa'azantarsuwa masu fadarkarwa suna da kima da daraja a cikin al'umma saboda baku da masoyin da suka wuce su darasinmu na usulul iman da الكتاب والسنة na ashek دكتور صالح بن عبد العزيز آل الشيخ رحمه الله
littafi ne da ke karantar da ni, ya karantar da mu, ya karantar da kai, ya karantar da ke tsantsar tauhidi, tsantsar kaɗe ta Allah. Duk rigimar da ake ‘yan uwa ki she- ka shedinki, kan ki je wa Allah kira da Allah ne. Eh, ki kaɗe ta Allah, tauhidi. Ki kaɗe ta Allah, duk rigimar da ake, kan ki sake ki je lahira. ta lalabiya ta kwashe ki a nan duniya eh ki sirce ki je wa Allah da Allah biyu tauhidi kaɗai ta Allah tsantsa ki shiga cikin masu tauhidi dan uwa musulmi kai kokarin cikin cikin masu tauhidi to littafi nan na karantar da mu tsantsan kalmar mu ta la ilaha illallah mu kakkare mata dukkan wata kura wata al'ada da aka sanya ma kalmar la ilaha illallah musamman ma'anarta musan abin da take karanta suwa ni aiki da ita a duniya mu shiga cikin kabari mu yi shirin shirin karba tambayoyi waɗanda suka shahi tauhidi mu tashi ranar alkiyamu ga mu cikin ahlul tauhidi Allah ka sanya mu. Littahinmu a gurguje, fa'ida ta mai tauhidi, abu na farko al'amurra guda uku ma ne ce, daga ci abu na farko ka samu amintuwa a lahira daga azabar Allah. Allah ya ce yau na amintar da kai daga azaba, ba sai dariya ba, ina ganin sai an ga, in akwai na haƙori ma a can ƙarshe, sai an gashi don dariya. Allah ya ce ne yau na amintar da ke ba ke ba azabar Allah a dalilin tauhidi ina ganin in ba ta baci duk wani haƙorna da yin gashi to a nan duniya za ki yi ƙoƙarin tabbatuwa cikin tauhidi al'amur fil akhira min al'azab samun amintuwa daga azabar Allah al akhira abu na biyu wal hidayatu fid duniya mutum ya samu shiriwa a duniya ai ban mance ba ai baka mance ba ai baki mance ba kullum a cikin sallah me kike addu'a bayan ta'awizi kuma ne ita inji a cikin suratul fatiha irin abin da
أعوذ بالله السميع العليم to من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه
aha اهدنا الصراط المستقيم aha صراط الذين أنعمت عليهم mhm غير المغضوب عليهم ولا الضالين
a kullun sallolinmu guda biyar da muke aiwatarwa asuba azhar la'asar magriba isha da sauran nafilfilinmu da sauran wato nafilfili ko s- salloli na sunna irin shafa'i da wutiri da muke yi kullum a cikin sai mun karanta suratul fatiha daga ciki akwai wannan addu'a da muke yi ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi kana ta addu'a Allah ka shirye su da ni. Hanya madaidaiciya, hanyar da an amince zotar ina za ta kai ka aljanna. Kana ta addu'a Allah ka shirye ni, bisa kan hanya wadda take mai ƙyaƙƙya madaidaiciya in na bi ta in shiga aljanna wa anna haza sirati mustaqim fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasaqum bi la'allakum tattaqu hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ana fara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana zamne sai aga yayi wani kurtu haka ya janyo shi dogo babba a gehen shi sai wani su ‘yan ɗanɗanan kurtu sai ci kun ga wannan wannan babban da kuka gani wannan mai tsawon wannan in ka bi shi totar ba ƙaya ba tsakuwa ba dutse rere ne tubus mai daɗi in ka bi shi totar wannan gidan aljanna zai kai ka kun ga wannan ƙanƙanin da na yi a gai to hanyoyi ne na shaidan yana kira zuwa ga mutanen shi wanda za su hudda ka daga hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su sa kai ka zuwa gaba yasa ya ce Allah ya ce mishi ya ce wannan ita ce hanya ta ku bi ta kada ku bi wasu hanyoyi sai su raba ku da hanya ta daga hanyar manzan Allah wannan shine abin da ake muku gargadi da shi ku ji tsoron Allah ku yi tsoron tsayuwar ku gaban Allah ashe muna ta addu'a Allah ka shiryar da mu hanya mu daidaiciya hanyar waɗanda kai ni'ima a gare su irin annabawa eh da salihan mutane da siddiƙai irin su abubakar hanyar da suka suka samu gidan aljanna irin su umar irin su yadda ali a irin su usman bin affan a radiyallahu anhu ɓangaren mata irin hanyar da su ummil umini na ummi abdullah aisha radiyallahu anha irin su Fa'ima ɗiyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya furta da bakinsa ya ce Fa'ima wata tsoka ce daga cikin tsokan jikina. Sallallahu Alaihi wasallam. To wannan hanyar da suka bi suka samu garatin gidan aljanna ita ce ni da kai muke ta roƙo a sallah. To ba ta samu wahir tauhidi. Shi ne mahalin sharkinmu. abu na uku a gurguje kankarar zunubi Allah ya kankare maka wani laifi da kai eh Allah ya ce yana kankare maka duk wani zunubinka mai kankara shine Allah eh Allah ya kankare maka ka gane dan uwa musulmi duk wani laifi da kai mutkar ba ka mutu kana hada Allah da wani ba ba ka je wa Allah da Allah bi barahira to Allah cikin jin kansa da rahamarsa in ya ga masa ya gawarta maka zulmin wannan amma banda in ka je wa Allah mutukar ka je mushi kana da Allah biyu ku bani aya inna Allah la yaghfiru bayan ta'awizi أعوذ بالله السميع العليم to من الشيطان الرجيم
to
من أمره ونفخه ونفسه hmm.
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
aha ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما
tabbas lalle haƙƙar gaskiya ne shi Allah baya gafara ga wanda ya mutu yana mai haɗa shi biyu. Hmm. Ka shaidi ki uwa, ko da gamo na maza gamo na mata, ko da in na gamu da wani na yi sa in na gamu da wani bai yi sa ba, da sa in na tashi idan na gamu da wani tsuntsu ya yi gabas sai in ce akwai alkhairi, in kuma na ga yayi yamma in ce akwai matsala, to ko da wannan shirka ce kake. eh wake ba da sa'a wake ba da rashin sa'a kuma za ka nema tsuntsu bawan Allah ilbewar Allah ɗan bawan Allah tsuntsuwa ka liƙa mata ha idan ka shida haƙƙinta a lahira ha to ko da ga mona maza ko da ga mona mata in ji malamanmu na zaure suke karantar da mu wato eh, karatun zaure in sun zo maganar shirka ko da wannan kakai to Allah baya gafara ga wanda ya mutu yana mai hada Allah biyu amma waye ga firma duna dalika liman yasha yana gafartawa ga abin da bai kai shirka ba liman yasha ga wanda ya ga dama in Allah ya ga dama sai ya gafarta liman yasha wa an ji Allah ya ce ga wanda ya ga dama wa man yushrik billahi ka gane dan uwa duk wanda har ya mutu yana shirka ga Allah faƙadim tara isman adima haƙiƙar ya ƙirƙiri ƙiran ƙarya ƙirƙirar ƙaryan ma masu girman gaskiya dangana ma Allah shi yasa duk rigimar da ake yarkuwa musulma ki kaɗe ta Allah ki shiri da tanadi kayan ki gama ga Allah ki samu tsantsar tauhidi ba da bismillahir rahmanir rahim mu koma cikin littafin mu ya sunan shi أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة nawa da malami نقل قرآن الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز آل الشيخ رحمه الله ba da bismillahir rahmanir rahim yau za mu tashi darasi na 35 darasi ɗaya bayan ɗai a cikin wannan littafi darasi na 35 ne za mu yi yau Allah ka jagorance mu mu samu dacen littafin Allah alkur'ani mai girma mu samu dacen sunna ingatatta ta manzo sallallahu alaihi wasallama tuntuban harshe Allah ka tsare mu karancin ilimi abinda mu gane ba Allah ka gane da mu ba da bismillahir rahmanir rahim malam yace ba'un ma'anar wasilatu fil qur'anil karim abinda ake nihi da kalmar alwasilatu a cikin alqur'ani malam yace warad waradat lafzatul wasila lafazin alwasilati yazo fil qur'anil karimi a cikin alqur'ani mai girma fi mau'inaini a cikin wurare guda biyu lafazin alwasilatu yazo a cikin alqur'ani amma a wurare guda biyu ina maharrata alqur'ani suke a kina cigo to a bani ɗaya daga ciki wurin da lafazin alwasilati ya zo ku bani aya ta farko ƙauluhu ta'ala kudar Allah maɗaukaki da ya ce yawon ladina amanu taqullaha wabtagu ba- bayan ta'awizi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة aha وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون
Allah tsarkaken sarki maɗaukaki bai aiwa ba a yi shi ba, ba shi da makamanci ya ce ya waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa. Ku ji tsoron Allah. Allah ya ce ya kuna suka yi imani da Allah da manzansa sun kaɗe ta Allah a cikin tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya da tauhidul asma wa sifat sun kuma yarda da manzancin manzo sallallahu alaihi wa sallama annabi Muhammadu da'atuhu
بما أخبر واجتناب ما نهى عنه وجبر wa Allah ya
بما شرع wannan shine Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi to waɗanda suka yi imani da Allah suka tabbatu akan manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ce ku tsoraci Allah ku tsare dokar Allah eh ashe girmamawa ce na karrama ka ne na ce wani ji tsoron Allah ba bakan magana ba ce kan ranka ya ɓaci san ka ne yasa na ce wani ji tsoron Allah amma nakkaci ne ka san malam bahaushe in ka ce wani kai tsoron Allah eh ko ka ce la haula wala quwwata sai ce akan ka shi kuma sai ma'anar ta ba eh ko kuma in ka ce ji tsoron Allah sai ran shi ya ɓaci a'a masoyinka ai da kalma ce ba ta dace ba da Allah bai ga manzansa ba ya wan nabi yittaqillaha ba ga Allah bai ce ba ya kai wancan annabi tsoraci duk Allah ma'ana duk ala taqwa ka ka dawwama kan tsoron Allah Allah ya san annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban dukkan wani mai tsoron Allah annabi yayi kowa jin tsoron Allah amma ci ya hu annabi yittaqillah ya kai wancan annabi kai tsoron Allah malaman tafsiri suka ce ana nihin dum ala taqwa ka dawwama kan tsoron Allah sallallahu alaihi wasallam to anan Allah ya kira masu imani yace ku tsorace Allah kuma ku yi jihadi wajen yada karmar Allah a ban ƙasa karantaswa wa'azuzzuka faɗakarwa tunatarwa taimakawa agazawa tallabawa kalma da daɗa a shari'anci ga mutumin da zai fahimci addinin Allah kuma ku ji- ku yi jihadi wajen yada kalmar Allah ban ƙasa ko ku kun rabo ta la'allakum tuflihun dan ku samu babban rabo shine gidan aljanna yace wabtagu ilaihi alwasila ko ku nemi abinda zai sa sadar da ku shi eh ya kuna ku yi imani da Allah da manzon Allah wato ku nemi abin da zai sadar da ku shine wabtagu ilaihi wasila ku nemi abin da zai sadar da ku zuwa ga Allah aiki na kwarai sallah azumi zakka hajji shine anan kalmar alwasilar ta zo sai sannan sai ce ku yi jihadi cikin ɗaukar kalmar Allah a ban ƙasa domin ku samu babban rabo kenan kaga wannan shine wuri na farko da Allah ya ce ya ku wanda kai imani da Allah da manzon Allah ku tsoraci Allah ku nemi abin da zai sadar da ku zuwa ga shi Allah ku yi jihari cikin ɗaukar kalmar Allah sai ku samu babban rabo wannan guri na farko kenan wace aya ce ta farko ya ayyuhal ladina amanu
وابتغوا إليه الوسيلة وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون to dan malam ya ce miki kalmar alwasilar ta zo fi mau'inai ne a cikin wurare ne guda biyu a cikin alkur'ani mai girma na biyun shine faɗar Allah subhanahu wata'ala kafin nan akwai wata aya a bayanta kaɗan wadda ta yi zance akan tauhidi kayan aje ula'ika wace aya ce ta bayanta أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم eh من أمره ونفخه ونفسه قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة aha إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته aha ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا ka san akwai waɗansu bayin Allah suna kiran waɗansu ba waɗansu iyayen gida ba Allah ba suna neman su kawo musu tallafi da agaji eh kamar yadda muka ce suna kiran irin aljane ya shabka ya ido eh eh eh suna kiran doguwa ko masaso ko jangare ko eh duk suna kiran waɗannan to shine Allah yake maida musu radi annabi ce da su ku kirayi waɗannan da kuke rayawa su ne iyayen gidajenku ba Allah ba ku ki- ku kiraye su a lokacin da kuke cikin barbarin bala'i kuke cikin cuta idan kanki yana ciwo ko kina ciwon ciki ke doguwa wa warkanni ki ga ta warkar da ki eh ah ko gumkiwa ne warkanni ce da su ku kirayi iyayen gidajen da kuke rayawa wanda ke ba Allah ba fala tamliku wala yamlikuna al-kashfa dur sai dai kashi ko kun kiraye su ba sa iya yaye muku cutar ku ba rishin lahiyar da kuke tare da ita ko abin da yake cutar da ku wallahi ba sa iya yaye eh ka kira wani ba Allah ba ya kama ka tallafi ya kama ka agashi ba Allah ba kira shi magani in ya kawo maka wancan dutsen suke bauta ma eh ka rinka dutsi kaza ba ne lahiya dutsi kaza ba ne to iyayen gidajen a ranar lahira Allah zai ce musu ku kiraye su wanda kuke rayawa ba Allah ku kiraye su su ku in sun iya ije muku cikin cutar da kuke ciki kash in ji malam sai dai ba su da ikon yaye muku cutar da kuke cikinta, ko juyar da ita, an kuma wala ta hawila, ba sa iya juyar da wannan cutar da gare ku, ba sa iya. Sai Allah ya ce, Ula'ikan ladina ya du'una, kaga, Ula'ikan ladina ya du'una, waɗancan da suke bautawa ba Allah ba, to ku gane su ma suna neman hanya, su ma hanya suke nema ta zuwa ga Ubangijinsu, ayyuhun akarab a cikinsu wane ne zai fi akarab zai fi kusanci. sannan kuma suna ƙaunar rahamarsa wa ya hafu na azaba kuma suna jin tsoron azabarsa inna azabar rabbika kana mahazura don lalle azabar ubangijinka ta kasance lalle mahazura abin tsoro ce abin kiyayewa ce wannan shine guri na biyu inda kalmar alwasila ta zo ula'ika alladina yad'una yabtaguna wadancan kin da suke kira suke bauta ma su ma inji Allah yabtaguna ila rabbihim alwasila su ma suna neman hanya ne zuwa ga suna neman wasila ne kenan zuwa ga ubangijinsu ayyuhum aqrabu wane ne a cikin su wa zai fi kusanci wayar ju wayar ju na rahamata kuma suna ƙaunar rahamar Allah waya kafu na azaba kuma suna jin tsoron azabarsa inna azabar rabbika kana mahazu domin azabar ubangijinka ta zama to abin tsoro ce nan ya kamata mu tsaya ganin bai wuce minti hudu ba abin da ya rage mana sai mu yi fatan abin da aka ji mun yi daidai wannan ba hikiman mu bace ba dabaran mu bace daga Allah ne kuskure da aka ji daga shedan ne muna fatan Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu duka da abin da ya tabbata a cikin littafin Allah alkur'ani mai girma Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon aiki da abin da muka saurara kuskure da aka yi daga shekan ne muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kankare abin da ke kuskure ya tabbatar da abin da ya tabbata cikin littafin Allah da sunna ingantatta ta manzo sallallahu alaihi wasallam kafin rihi da addu'a muna lale da marhabun da ‘yar'uwanmu a cikin addinin musulunci wanda wannan laraba Allah ya kaddara a wannan makaranta ta mutu a shek Usman bin Fodiyo ta magaran Nijar ta zo ta karbi kalmar shahada muka damka mata musulunci kuma yau ma gashi ta zo domin ɗaukar darasi a wannan makaranta tamu ita ce halimatu sa'adiyya muna fatan Allah ya albarkace ta Allah ya sanya mata albarka da alkhairi Allah ya bata ƙoƙarin tsayuwa da jajircewa akan musulunci duk waɗansu fitintunu muna yi mata addu'a Allah ya tsare ta kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi albarka a cikin rayuwarta ga baki ɗaya ya ba ta miji nagari wanda zai tsaya akan haƙƙinta da haƙƙin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora mishi in Allah ya ƙaddara shi a mijinta kuma da mu da ita tun daga larabar wurin da ta wuce mun zama ɗaya uwa ɗaya uwa ɗaya inna dina inda Allahi addini matabbaci a wurin Allah shi ne halimatu sa'adiyya ita ta zaɓi sunanta ta karɓi addinin musulunci Allah saka mata da alkhairi sai dai mun yi kuka ga 'yan uwa waɗansu sun taimaka mata da dan ta samu ta ci da karatu kan zuwa taimaka mata hijabi na zawa makaranta da na sallah wani bawan Allah ya ɗauki nauyin wannan wani kuma tun daga Najeriya Gombe da muka aika a cikin majamu'anmu ya aiko takanas ta Kano muka je muka ɗauko jika biyat ya ce a don kama halimatu sa'adiyya yanzu za mu don kamata akwai wani bawan Allah shi ma ɗalibin wannan makarantar ne Allah saka mashi da alkhairi ba mun cewa na ba ya saya mata ƙura'ani sabo gashi nan ya zamanto shi ne gudunmuwarsa sai dai mun yi kuka mun zub da hawaye ina ma a ce alhaji hamusu adamu kwano yana rayu da halima ta ga tallabi da agaji a cikin musulunci da gurin da muka sa gaba na a saya mata inji sabo kyaran ta je lakwar ta je makaranta da alhaji hamusu yaran da ya saya mata sai dai kashi Allah ka cikin alhaji a musu kwano. Allah ka cikin alhaji a musu kwano. Mu kuma Allah ka ba mu duki da za mu tallaba mata. Allah kada ka hana mu Allah. Al'ummar gardama garan ga ƴan uwarku nan a cikin addinin musulunci mun samu karuwa a garin da magaran ta musulunta da halimatu sadiya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu da mu da ita duka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته